أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu mai albarka da muka saba yin shi a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana a cikin wannan littafi na al'anwar muhammadiyya min al-mawahib ladunniya na imam yusuf an-nabhani rahimahullah subhanahu wa ta'ala muna bayani a cikin wato kamalan sura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jamalu tilkatihi karatun yau zai mana magana ne akan wa amma tulu sharif wato yana mana yana sifanta mana wato jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da wato yanayin gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam da dukkanin wani kamala na halitta na gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yace wa amma tulu sharif amma tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsawo na halittan jiki faqad qala ali radiyallahu anhu imamu ali allah kara masa yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la qasirun wa la tawilun manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sifan tsawonsa bai kasance wato gajere ba ko manzon allah bai kasance wato dogo ba sallallahu alaihi wa sallama shine ake ce masa raf'atul qaddi kenan a gurin malaman arabiya ma'ana madaidaicin tsayuwa shi raf'atul qaddi kenan sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suna cewa raf'ul qaddi ma'ana madaidaicin tsayuwa sallallahu alaihi wa sallama amma wa huwa ila tsuli aqrabu amma manzon Allah ya fi kusa zuwa ga tsawo shi rafatul qaddi ne shine ake cewa wa ghairu mushazzabin ma'ana shi ba dogo bane zololo sallallahu alaihi wa sallama amma kuma walakinahu ila tsuli aqrabu tsawon manzon Allah wato manzon Allah ya fi kusa zuwa ga tsawo akan a ce kusa zuwa ga gajartaka wannan hadisi rawahu al-bayhaqi wa wasafahu ghairuhu بأنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد من زن الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ba dogo bane wanda da ka gan shi yayi zololo wato shi irin kyawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin yanda baitin Hassan ibn Thabit yake faɗa ne yawa ka annaka kad kulikta kama tasha'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ya rasulullah ka annaka kad kulikta kama tasha'u an halicce ka baka da wani aibi yanzu ni da ka ce kai wani kyakkyawa ne sai dai yayi dogo da yawa kowa ne kyakkyawa ne sai dai ya yi gajere da yawa amma shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato gajartakansa da tsawonsa sallallahu alaihi wa sallama wato suna nan daidai da daidai ne sallallahu alaihi wa sallama shine laysa bi tawilil ba'in wala bil kathiril mutaraddid sallallahu alaihi wa sallam na'am wal muradu bi tawilil ba'in al mufridu fi tuli abin da ake nufi a tsawilul ba'in wanda ya kai matuƙa gurin tsawo ma istirabil kama tare da kuma wato daidaituwansa ya karkata wa qala ibnu abi halata atwalu min al marbu'i manzan Allah ya fi tsawo game da mutumin da yake wato al marbu in an ce al marbu'i wanda yake wato takaitacce gajere wa aksara min al mushazzabi kuma manzon Allah ya yi gajere game da dogo zololo sallallahu alaihi wasallama har yanzu dai muna kan rabatul qaddi kenan صلى الله عليه وسلم وأن عائشة رضي الله عنها قالت تتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالكثير المتردد من زعل الله صلى الله عليه وسلم بكثن الطويل البائن وتدوغو وند وتوان سيتوسو سيبا wato wa kana yunsabu ila rab'ati annabi ana danganta shi ne zuwa ga tsaka tsaki amma walakinnahu ila tuli akrab duk dai shi ma irin wancan hadisin ne tace idza nasha wahdahu wa lam yakun ala halin yumashihi ahadun minan nas yunsabu ila tuli illa talahu sallallahu alaihi wasallam duk da cewa manzon Allah rafatul qaddi ne amma manzon Allah ina tafiya babu wani mutum dogo da zai zo tafi kafada da kafada da manzon Allah duk tsawon wannan mutumin sai an rage masa tsawo ya koma kasan manzon Allah kamar yadda in kana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai gajere ne to sai Allah ya dan karo tsawonka saboda kar wannan gajartaka na kan ya bata tsawon manzo Allah ya dan matso da kai sama amma dole ka fadan ma'aiki alaihi salam yana sama da ka fadan kowaye sallallahu alaihi wa sallama shine wato illa dalahu sallallahu alaihi wa sallama wa rubba maktanafahu rajulani tawilani fa yaquluhuma tace wani sa'in kuma mazaje guda biyu ne masu tsawo da su ke tafiya da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ɗaya na hagu nan manzan Allah ɗaya na damun manzan Allah to amma sai a ga manzan Allah ya ɗara su a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallama fa iza faraqahu nusiba sallallahu alaihi wasallama ila rab'ati idan sun rabi da manzan Allah kowa ya kama damuwan gabansa to sai manzan Allah koma ainihin yanda tsawon sa yake daidai yanda yake shine nusiba ila rab'ati kenan sallallahu alaihi wasallama amma da su zo cikin ma'aiki to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗara su rawahu al-baihaqi وغيره وزاد ابن سبي في الكسائي يا قارة أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين صلى الله عليه وسلم in manzan Allah zauna to kafaɗan manzan Allah dai kasance ya fi kafaɗan duk wanda suke tare da shi a wannan lokacin ma'ana daga nesa kafaɗan ma'aiki alaihi salatu wassalam da aka fara hangowa duk da cewa shan tawadu irin na ma'aiki alaihi salam wa kana yajlisu haythu yantahi bi il majlis annabi in ya zo gurin zama yanda gurin zaman ya kare anan manzon Allah kan nemi guri ya zauna ba dole ne ya nemi guri a tsakiya wanda daga an zo za a gane shi ba shine shehu yake ce mana yujalis aqwaman wal aswatu turfa'u manzon Allah yana zama tare da mutane ana daga sauti ba da ka fahimci cewa ga can kujerar annabi a tsakanin sahabbansa ba ba da ka fahimci cewa ga wani gurin zama mai laushi ko mai tudu da aka bambance shi da na sahabbansa ba a'a amma kuma duk da haka in ya zauna to sabida min kamali wa qarihi sallallahu alaihi wasallama wa iffatihi wa kamali kilkatihi cikan nutsuwa da halittar manzon Allah da tawadunsa to daga nesa kawai ba sai an ce maka wancan ne manzon Allah ba kana zuwa gurin kawai da ka ce ga nan annabi Muhammadu na to ka faɗa manzon Allah da ka fara hangowa shine idza ta idza jalasa yakunu katifuhu a'la min jami'i jalisina sallallahu alaihi wasallama da ka hangi ka faɗan manzon Allah ya fi ka faɗan duk wanda suke zama a gefansa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa wasafahu ibnu abi halata wato ibn abi halata ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bi annahu badin mutamasikun manzon Allah jikinsa ba jiki ne lagwalagwa ba manzon Allah yanda yake mu'tadilul qama mai daidaitaccen tsayuwa to manzon Allah mutamasikun bari jikin manzon Allah yana kame ne ba jiki ne irin na mata ba sallallahu alaihi wasallama ma'ana jikin manzon Allah jiki ne wanda daga kaga mutum kaga mutum mai azama mai himma kuma jari ne sallallahu alaihi wasallama sa'annan mu'tadilal kalqi daidaitaccen halitta ka anna a ada'ahu yumsiku ba'daha ba'din in ka ga gaban manzon Allah da ka dauka shashi suna rike da shashi ne azimul mafasili dakmul karadisi azimul mankibaini sallallahu alaihi wasallama to in ka ga faɗin manzon Allah in ka ga gaban manzon Allah da ka dauka kowanne ya rike kowanne ne saboda iktidalul qama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine bayanin tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ci gaba na bayani amma sha'aruhu amma gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sharif gashin da ba taba gashi irin na manzan Allah ba gashin da yake fitar da ruwa da kansa ba tare da manzan Allah ya saka masa ruwa ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajal ash-sha'r manzan Allah gashin sa tana take ne sallallahu alaihi wasallam fa an kasada ta qala sa'altu Anas na tambayi Anas kamar da kullum muke cewa Anas dan Malik shine hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin hadiman manzan Allah shine akan gaba wanda daman shi ya tashi ne ma a gidan manzan Allah shi dan ummu sulaimin ne ummu sulaimin kuma yar uwan manzan Allah ce ta shayarwa ita ne aka ce ta zo tana tatsan zuban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kwalba to ana dan malikin nan ya hirmta manzan Allah ke cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'ata arba'ata ashara sana na hidimta wa manzan Allah tsawon shekara goma sha hudu manzon Allah bai taɓa ce min don na aikata wani abu me yasa ka aikata wannan abin ba ko din na bar wani abu manzon Allah ce min me yasa ka bar wannan abu to ka tare ce na tambayi Anas dan Maliki an sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama game da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sha'arun baina sha'rayn la rajul wala sabt wala ja'd wala qafit kana baina udnayhi wa atiqihi yace gashin manzon Allah baya daure baya tace baya wato bai kasance kuma murɗaɗɗe ba bai kasance dogo mai yawa bai kasance gajere ba gashin manzon Allah sallama daidaitaccen gashi ne sallallahu alaihi wasallama sa'annan kana baina uzunihi wannan gashin manzon Allah ya zo zuwa abin da ake ce masa allimatu wato tsakanin kunnan manzon Allah wasu ma suka ce wa atiqihi ya zo har kafadan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fi riwayatin kana rajulan ليس بالسفك ولا الجعد بين أذنيه وآتئه وفي أخرى إلى أنساف أذنيه شين شو برين كولا رضي الله تعالى عنه ديك اسمان تامنا من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تمنا من زن الله صلى الله عليه وسلم wato wahanatuhu uzma li sha'ri tarajjulin wato kai manzo Allah babba ne li sha'rin tarajjulin ga kuma tataccen gashi a can gaba kuma da aka da ke fanta wuya manzo Allah na cewa wajidu rasulullahi yushbihu dumyatan idza farraqa al-ash'ara yabdu wa yalma'u in manzo Allah ya raba gashin kansa sallallahu alaihi wasallama an Aisha radiyallahu anha كان له صلى الله عليه وسلم شعر فوق الجمة ودون الوفرة تتي من الله ينا دقاشي وتقاشي ما يكون الله صلى الله عليه وسلم باي دتار يوا أما كما ينا أن يازو كافتنسا يا أتكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواه الترمذي وفي حديث أنس كان إلى أذنه قاش من الله يزو حزوا كنسا وفي حديث البراء يضرب الى منكبيه gashi manzon Allah yana sauka har zuwa ga wato kafadin sa ay yablugu ila katafahi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa fi riwayatin ma ra'aytu min zilin matin ahsana minhu wato ban taba ganin ma'abocin gashi wanda biyo ta tsayen manzon Allah biyo ta kunnan sa kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ma'ana wal jummatu hiya ash-sha'ru allazi nazala ila al-mankibaini in an ce aljummatu a gurin malaman larabci shine gashin da ya sako zuwa kan kafada wal wafratu ma nazala ila shamhatil uznaini in an ce alwafratu a gurin malaman larabci ma'ana gashi wanda ya zo zuwa ga fatan kunnen mutum wal limatu in an ce allimatu allati alammat bil mankibaini wanda ta sauka akan kafadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال القاضي إياد والجمع بين هذين الروايات alqadi iya dai fada cikin ashifa yace hada wa'annan riwayoyi da aka kawo anna ma yali al-uzna huwa alladhi yablughu shamhata uznayhi gashin da yazo kunnan manzo Allah shine karasuwa har zuwa wato ga fatan kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba khalfahu huwa alladhi yadribu mankibaihi wanda yake ta bayan kai kuma shine yake taba harka fadun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wannan shine gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kenan wa amma mashyuhu sharif amma tafiya irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu yake faɗa mana a cikin abarkun badana hol marabi da ku ji muna yawan kawo da references wato cikin abarkun badana hol marabi shehu yayi wani irin amo ne na ambaliyar sifan ta manzan Allah a cikin abarkun bada wanda in ka bibiya dukkanin al'adiyat na cikin abarkun bada duk wani baiti to da ka samu ya ɗauko wani hadisin sahabi ne da ya sifanta manzan Allah sai kawai sai yayi baiti da wannan wato da wannan wato da wannan hadisin da aka samu daga gurin sahabi in ka ɗauka an samu ne ko an samu hadisi ne daga gurin Aba Hurairata ko daga gurin Jabir bin Sumrata ko daga gurin wato Abdullahi bin Abbas sahabban nan da suka fi yawaita rawaito hadisan fanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu an samu wannan hadisin ne daga gurin su to shehu sai ya dauki wannan hadisin sai ya juya shi sai ya bi manzon Allah da shi yana cewa faqad kana khairul khalqi fakman mufakkaman wa zu haibatin wal mashi fihi taqallu yake cewa manzan Allah fakman ma'ana aziman mai girma ne mufakkaman ma'ana mu'azzaman mubajjalan abin girmamawa ne abin kambamawa wa zuwa haibatin mabocin kwarjini ne sallallahu alaihi wasallama sa'annan wal mashi fihi taqallu tafiyan manzan Allah taqallu'i ne ma'ana ya taqallu tafiyan manzan Allah ciratuwa ne ba irin tafiya ne namu sai mun daga ɗaya mu sauke ɗaya ba to tafiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan فعن علي رضي الله عنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من سبب من زان الله صلى الله عليه وسلم يا كسنت إن تفيا ينا تاك قصاد أرسي من زان الله صلى الله عليه وسلم ينا شراتواني إن كان من زان الله ينا تهوى دقليسا كأنما ينحط من سبب ذاك دوكا من زان الله ينا سقواني واتو دقا سمن ونجوسي كو دقا سمن ونكوري رواه الترمذي وغيره وعن ابي هريره يتي اذا وطئ بقدميه وطئ بكلها in manzo Allah ne taka kasa to yakan taka kasa ne da kafarsa baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallama wa anhu aidan an rawaita hadisi daga gurin abi hurairah ta har yanzu ma ra'aitu ahadan asra ati mashihi min rasulillah ban taba ganin mai tafiya wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sauri cikin tafiyarsa ba suka ce idan muna bin manzo Allah idan yana tafiya sai manzo Allah tsere mana sai kaga sai mun hada da sassarfa kafin mu kamo manzon Allah yace idan kai da kuma manzon Allah ya sha kwana ba sha kwana ba sai ka tsinci manzon Allah ya maka nisa kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama saboda shi na taka kasa kasan damkewa take sallallahu alaihi sallama ko sahara ya taka to kafansa ba dai lokaci a ciki ba sabanin dama kaga jizartul arabiya guri ne mai sahara idan larabawa suna tafiya da kaga suna sa kafa ne suna zarewa suna zarewa kafin ka saka ɗaya ka zara ɗaya ka saka na uku zuwa hudu shi ko manzon Allah da manta ka ta kawai yake yi ya maka nisa sallallahu alaihi wasallam ka annama yan hatu min sababi da ka dauka sufurin ne a kafan manzon Allah yana hawa ne kawai taka ta yake sallallahu alaihi wasallam to shine Abu Hurairah yake cewa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutum mai sauri cikin tafiya yana tafiya yana sauri kamar manzon Allah ba yace kai ka annama tudwalahu in kai ga manzon Allah na tafiya ka annama tudwalahu da kace ana nannade wa manzon Allah kasa ne inna la najhadu anfusana yace kai mu kan ma har mu kan gajiyar da kanmu ma idan muna bin manzon Allah har mu hakura amma huwa ghayra muktarisin ba annabi yana yin sauri bane kallafa ka a'a duk wannan saurin manzon Allah da ka ganshi na tafiya ne nazman tafiya a tsare muntaziman ba tare da kafa manzon Allah ya koran ba tare da kaga wani alaman gajiya ko wani alaman hakika tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wato na tafiya ne tafiya tare da cikakken nutsuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama waruya anhu annahu kana sallallahu alaihi wa sallama an rawaita hadisi daga gurin abi hurairah har yanzu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza masha masha mujtami'an in manzon Allah ya tafi yakan tafi ne baki ɗayan sa sallallahu alaihi wasallama ba tafiya ne irin na ragwage a tura kafa ɗaya gaba a dawo da ɗaya baya ba a'a manzon Allah ai kawiyal a'da'i ghayra mustarkin fil mashi manzo Allah na tafiya ne da karfin gabansa ghayra mustarkin fil mashi ba yana saiki bane cikin tafiyarsa sallallahu alaihi wa sallama wa qala ali radiyallahu anhu imamu ali Allah kara masa yadda yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع ماذا الله يا كسن إذن وفي إذن tafiya تقلع shine ma'ana ta annama yan haɗu mai sababin din kenan yana tafiya ne takallu'i yana ciratuwa ne sallallahu alaihi wasallam in an ce takallu kaman ka suranta a ranka mutum yana tahowa amma ba to ba yakan tura dama bane ya jira haguna sa'annan ya tura haguna ya jira dama haka dai tafiya irin namu na gajiya kullum aikin kenan mu tura gaba ne mun jira mun dago dama mu tura dama mu jira mu dago gaba haka da a ta kai to shi manzon Allah takallu ne ka annama yan haɗu haka manzon Allah ma'ana yartafi ma'an wa yanzilu ma'an ya tashi sama ya sauka haka manzo Allah ke tafiya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnu abi halata idza zala zala taqalluan yaqtu takaffiyan takaffiyan wa yamshi hawnan zari al mashyati idza masha ka annama yanhaqu min sababin ibnu abi halata shi ma qara ce mana manzo Allah idza zala zala taqalluan in dai matsa to ba wai ya daga ɗaya jira ɗaya ba a'a dukansa yake matsawa yaqtu takaffiyan kuma yana taka ƙasa ne da ƙarfi sallallahu alaihi wasallama wayan shi haunan ko manzo Allah na tafiya ne tafiya na nutsuwa cikin nutsuwa da ka ga manzo Allah ba wai kamar yadda wani na sauri da ka gana haki yana cikin lahanna ba a'a annabin cikin nutsuwan yake tafiya amma kuma tafiyan tafi na kowa sauri kuma zari almashiyati yana da tazaran tafiya sallallahu alaihi wasallama idza ma sha ka annama yanhatu min sababi in annabi na tafiya da ka dauka na sakowa ne daga saman wato min makanin murtafa'in daga wani guri wanda yake wato mai tudu yanzu ka turanta a ranka mutum yana gangarowa daga saman dutse ya da kake ganin tafiyar nasa da kuma wanda hawa kan dutse yake yi da kuma wanda yana tafiya ne a doron ƙasa haka sallallahu alaihi wa sallama qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa at-taqallu ma'ana at-taqallu tafiyar manzon Allah nan al-irtifa'u min al-ard bi jumlatihi shine annabi ya rabu da ƙasa baki ɗayansa ba wai ya daga ɗaya ta jira ɗaya ba sallallahu alaihi wa sallama ka halil munhaddi min as-sabbi kaman halin mumin da yake sakowa daga saman dutse ai ba wai dai tsaya yana tafiya ne irin tafiya na sawu ya saka wato ya kaddimu rijilan wai akiru ukura ya gabatar da kafa daya ya jinkirtar da daya ba a'a bal inna ma yartafi'u jami'an wa yanzilu jami'an bai dagu gaba daya ne sau gaba daya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake wahiya mishiyatu ulul azmi irin wannan tafiya shine tafiyan ulul azmi wato ulul azmi min ar-rusul su biyar din nan kenan كليل الله النبي إبراهيم كليم الله النبي موسى روح الله النبي عيسى نجي الله النبي نوح حبيب الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan sune ulul azmi min ar-rusul wato wannan wani irin zabi ne da Allah ya yi manzon Allah bayan Allah ya halitta halittunsa ya zabi bani Adam ya zabi annabawa a cikin su su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikin su Allah ƙara cewa wato wa kazalika faddalna ba'dun nabiyina ala ba'din su ma annabawan an fifita wasu akan wasu a cikin su aka ware ɗari uku da goma sha uku su ne almursalina manzanni kenan wanda aka ba su aika su kai wa sako wasu kenan din domin akwai alfarqu bainan nabiyyi war rasul babbanci tsakanin annabi da manzo in an ce annabiyu shine wanda Allah ya masa wahayi mutum ne namiji baligi wanda Allah ya masa wahayi amma ba a umurce shi ya kai wannan wahayin wa wasu ba ma'ana bai da al'umma kenan shi kuma ar-rasul shine man auha Allah ilayhi bi shar'i wa amarahu bi tablighihi Allah ya yi masa wahayi kuma ya ce je isar wa al'umma to su ne 313 adadin wanda suka je yakin badar to a cikin 313 na Allah ƙara ware wa'yansu wannan su ne wato kamsata wa 20 al-maskurina fil qur'an al-karim wanda aka kawo su a cikin alqur'ani mai girma su 25 gashi nan ana rera mana shi a cikin wakan tauhidi gizaul walidayn sa'annan a cikin su 25 Allah ƙara ware wa'innan kwaya biyar din su ne ulul azmi minar rusuli wanda suke da tambari a cikin wato a manzannin ma kenan a cikin su sai Allah ya ƙara fitar da manzan Allah shine tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah to sai yake ce man ibnul qayyim irin wannan tafiya na manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam ita ce mishiyatu ulul azmi tafiya ce irin na ma'abota azama wal himmati da himma wa shaja'ati da kuma jarumta wa hiya a'zamul mishiyati wa'arwahi halil a ada'i ita ne mafi wato daidaitan tafiya kuma mafi hutar da dukkanin gabbai wa amma mashihu sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi amma yanda manzon Allah yake tafiya tare da sahabbansa irin girma na manzon Allah da kuma irin tarin dubbai na ɗaruruwa na sahabban manzon Allah kai da ka ɗauka manzon Allah na gaba ne gefe da gefe hagu da dama ga sahabbai sun yi squat ɗin manzon Allah suna escorting nashi suna bodyguarding nashi manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallama yace fakanu yamshuna bayna yadayhi yace sahabbai ko yaushe suna tafiya ne wato a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayna yadayhi wa huwa khalfahum manzo Allah shi kuma sai tsaya a bayan sahabbai zai sa su a gaba duniya wasu manzo Allah ce ku je gaba shi kuma manzo Allah sai tsaya a bayan wa'annan sahabbai din wa yaqulu he manzo Allah ce musu kallu zahari lil malaika ku bar bayana wa mala'iku shi ne yake ce mana cikin abarkun madana wal marabi ne yake ce ba da su ku sihaban wal mala'iku tadba'u wato annabi yana kora sahabbai ne a gaba su kuma mala'iku sai su biyo bayan manzo Allah kallu zahiri lil mala'ika ku bar bayana wa mala'iku sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna gaba shi na tsakiya mala'iku suna bayan sa sallallahu alaihi wasallama ومشى عليه الصلاة والسلام في بعد غزواته مرة وجلحت إزبعه وسال منها الدم فقال هل أنت إلا إثبأ دميت وفي سبيل الله ما لقيت رواه أبو داود ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ذل في شمس ولا قمر سأن ما زعل بايا بإنوى أحسك الرانا بانا درانا كنا سبيل باتا حسك ما زعل شيما حسكيني ولا قمر كوكما حسكا وتا ددري ma'ana lailan am naharan ba za ka ga inuwan manzan Allah a ƙasa ba kamar yadda ake ganin inuwan sauran halitta domin ya nuna maka manzan Allah shi latiful jismi ne ba kasiful jismi wani sallallahu alaihi wasallam rawahu turmuzi al-hakim imam al-hakim turmuzi ne rawaito wannan hadisi قال ابن سبع yace kana sallallahu alaihi wa sallama nuran yace wallahi manzan Allah gundarin haske ne kawai sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cewa lam azal nuran shi ma manzan Allah ce ni ma ban gushe haske ba ubangiji yana ɗauko ni yana jujjuya ni a cikin wato tsatso masu tsarki to yake cewa manzan Allah kai manzan Allah nuran haske ne kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wannan kaga ma gundarin haske ne ma da zai faɗa mana hakika wani haske ya zo muku da gurin Allah waye wannan hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sirajan munira kenan sallallahu alaihi wasallama yawa fa kana idza masha bi shamsi aw al-qamari la yazharu lahu jillu saboda ma ma'aiki haske ne in ya tafi a rana ko a wata ba za a ga inuwan ma'aiki ba saboda hasken ranan da hasken watan an samo shi ne daga inuwan ma'aiki عليه الصلاة والسلام وأما لونه الشريف صلى الله عليه وسلم إتي أما لوني نمن زن الله لوني الناس الشريف من جرمة فقد وصفه عليه الصلاة والسلام جمهور أصحابه بالبياد جمهور ناس أبا من زن الله سن كما تمن زن الله بالبياد ده فريني ده هسكي فأما هسكي أن نمن زن الله كمين ده مكي بياني أتارتمو نشيكا رنجيا ya saba da sauran hasken fata fararen fata wanda muka kawo turawan germany ko irin turawan argentina wato nasara kenan wanda suke tatattun farare da kuma wanda suke larabawa da indiyawa da chinese kaga wannan duk dan wasu jinsin fari ne a iya ibara irin namu amma kuma in ka kalle su da ka ga farin nasu ya saba da kowane fari irin wannan daga ga wasu sun karkata zuwa ga yalo wasu jajayen fata ne wasu fararen fata wasu yalo wasu ma daga ga su sufur ne fatsi fatsi to shi manzan Allah duk kalan manzan Allah ya saba da irin wannan kalolin shine ake ce masa da ad'aji kenan kamar yadda muka faɗa wa faqad kana kharul khalqi fakman mufakkaman wa zu haibatin wal mashu fi takallu'un wa ad'aji ko wa azharu launi sallallahu alaihi wasallam azharal launi ne in an ce azharar launi shine mabayyanin launi mafi haske ma'ana min safa'il fiddati abyadu manzon Allah ya fi haske daga farin nan na azirfa sallallahu alaihi wa sallam to amma fa min ibarati daga cikin ibara na sahabbai gurin sifanta manzon Allah suna cewa abyada malihan manzon Allah fari ne amma kyakkyawa sallallahu alaihi wa sallama wannan da ka ganshi fari sun ne amma kuma ba kyakkyawa bane wani kuma kyakkyawa ne amma ba fari bane amma shi manzan Allah abiya da malihan ne ko kuma ce kana abiya da malihal wajhi manzan Allah fari ne mai fari ne hasken fiska kyakkyawan fiska ma an sa shiddata bayadi wajhihi ma shiddati sawadi sha'rihi yace ba zan manta tsananin hasken fatan manzan Allah kuma tare da tsananin bakin gashin manzan Allah ba rawa hadha tabarani an abi tufayl imam dabarani sai rawaito wannan hadisi daga gurin abu tufaili wa fi shida fi talibin waƙan nan lamiya na abu talib baffa manzan Allah shi ma abin da yake faɗa mana yake cewa wa abiyada sallallahu alaihi wasallam fari ne yusuf kal gamamu bi wajhihi ana shayar da girgije da fiskan manzan Allah ma'ana in gajimare in sararin samaniya ta ga fiskan manzan Allah to takan hada hadiri ta zubar da ruwa kamar yadda kullum muna faɗa sahabban da suka zo gurna na Aisha an yi fari a Madina sai ce ku je ku buɗe raudan manzan Allah ya kasance sararin samaniya tana kallon raudan manzan Allah ba sai an yi addu'a ba kawai hadisin nan na wani sahabi da ya shigo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ranar juma'a ana hudu ba ce ya rasulullahi dukiya ya halaka dabbobi sun halaka manzan Allah ya ɗaga hannunsa zuwa sama har bargon manzan Allah sako zuwa kan kafaɗarsa ana tsammani kuma da wata hadisin ya ce ina ganin farin hammatan ma'aiki alayhi salatu wassalam yace manzon Allah bai sauke hannunsa ba face sai ga ruwa yana sauka ta gemun ma'aiki alayhi salatu wassalam shine shehu yake faɗa mana ashara ila muzin fasala musarmadan wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama annabi ashara yayi nuni ne kawai inda manzon Allah bai nuna hannu kawai yace girgije ki sako dai sako saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Bukhari yake faɗa mana أتكن البردة كيسي من جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطر سطر لما كتبت فروعها من بديء الكف باللجم أقسمت بالكمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم yace manzan Allah yana da wata daraja da in yace wallahi Allah kai kaza Allah zai wannan abu ba ma manzan Allah ba ai a cikin bayin Allah ma manzan Allah faɗa mana cikin hadisi rubba ash'asa akbara ذو دمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره maza Allah ce mutum daga ganshi kutu kutu kora kora rigan jikinsa daban wando daban in ka ganshi a kofan kuma daga ce malam ne ya kawo ka nan gurin madfu'un bil abwabi amma darajar wannan mutumin a gurin Allah law aqsama ala Allah inda dai ransa ya ce wallahi Allah ce kai kaza la abarahu da Allah ce yayi wannan abin wan Anas dan Maliki ga sunan sanan nan Barra'u bin Barra'u bin Malik shine suke ce masa Qasimur Rahmani shi idan abu ya faru ma ba ce masa ake kai abu a barkan ce a'a aksim lana bi rabbika karanta ka ce wa Allah yayi kaza ne wan Anas an Maliki hadibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ashe bawa ma yakan kai matakin da kawai inna lillahi ibadan idza aradu arada wa idza ja'u sha'a Allah yana da wasu bayi idan wato suka so wani abu to Allah ba yakan so wannan abu shi yasa in ka ji sifan uwaisul karni da sahabban manzo Allah suka je gurinsa aka ce kutunu ne ma aka ce da aka nuna musu shi ma suka ce kai anya wannan shi muke nema aka ce inda wasu karni dan Yaman ne mai sufa kaza da kaza da kaza ba ma ya cikin jama'a su sun dauka da su gaishe a cikin taron mahajjata ne an kewaye shi ga muridai sai aka ce musu ai shi kan ma yana can zai yana kiwon raƙuma wasu karni amma kuma wai sahabban manzon Allah da suka rayu da manzon Allah wai sun zo suna cewa ya musu addu'a suna neman albarka su suka rayu da manzon Allah ma har na ce musu ma ba su ma ga manzon Allah ba to ashe a cikin bayin Allah inna lillahi ibada idza aradu arada wa idza sha'u sha'a to wannan shine ke fassara maka wannan hadisin nan wato la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'liyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu to mu dawo kan karatu mu shehu yace mana ashara ila muslim manzon Allah yayi nuni zuwa ga girgije fasala wannan girgijen ya tazba musulma dan har abada ma'ana har abada ne shine har wannan satin tun da wannan balaraban ya shigo ta kofar masallacin manzon Allah ya roƙa aka fara wannan ruwan ba a bar wannan ruwan ba sai da aka zago sati an dawo ana hudu ba ruwa ya yi ambaliya ya shanye gonakai wannan mutumin ne da ya shigo ta kofar wato masallacin manzon Allah shi ya kara dawowa ya ce ya rasulullah halakatul amwal dukiya ya halaka ruwa ya yi ambaliya manzon Allah kara daga hannu ya ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ala aljibali wal akami wa ala manabitil ashjari manzo Allah ya ce ya ubangiji wannan ruwan mun gode Allahumma hawalaina Allah mai da ruwan nan gefen mu la alaina ba akan mu ba Allahumma alal jibali wal akami ya Allah mai da wannan ruwan kan dutse da kwari wa alama nabitul ajari a take aka fito aka taka a dandalamin rana ruwa ta kasa ta tsotsa ruwan rana ta busar da ko ina shine wa izrama maskal ma'i yayin da ma'aiki ya nemi a rike ruwan amsaka mulhama kawai sai aka rike ruwan وردت له شمس بعيد غروبها فإن كذبوا قد أنزل الحق هو كما جئت قبل السمنة وردت له شمس أن داو وما أيكي درانا بعيد غروبها باين تفادي كذا وانا بعيد أنا على وزن فعي wato tafsir ba da guri ba bayan ta faɗi da kaɗan manzo Allah ya aiki sai na Ali lokacin sallar asar sai na Ali ya je makar bai sallar asar ba to ganan umarnin manzo Allah kuma dole a je wannan aikan manzo Allah ya dawo lokacin rana ta faɗi sai na ya rasulullah bai sallar asar ba manzan Allah ya ce wa wannan ranan ta dawo ta dawo aka rike wannan ranan a wannan ranan an tsayar da wato tafiyan falaki na duk duniya kenan da ita wato ashamsu fi burjiha da rana a cikin burjinta da alkamaru fi manaziliha da kawakibu sayyara din duk taurarin alamul falak a lokacin an dakatar da aikinsu an dakatar da gudanansu saboda umarnin manzan Allah aka dawo da ita wannan ranar ta tsaya ta bar gudana a cikin burji na ta guda sha biyun nan sai da sayyidina Ali yayi wannan sallan tukunna sai aka ce mata ta koma inda manzon Allah ce ta tsaya wannan gurin da ta tabbata a wannan gurin sallallahu alaihi wasallama to wannan ma'aiki kenan alaihi salatu wassalam ana shayar da ruwa da fiskan manzon Allah shine yusuf san gama mun wajihi simalul yatama gatan mamata gatan marayu sallallahu alaihi wasallama ismatul lil aramili mafakan gwabraye mata kenan zaurawa sai sai ka duba matan maki alaihi salatu wassalam budurwa guda ɗaya ne sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah ba yayi aure ne irin aure na wani sha'awa ba kubbida ilayya min dunyakum salatin manzo Allah ce an samu san abu guda uku a duniyar nan naku manzo Allah ce akwai mata sun manzo Allah da mata ba irin mu soyayyen mu na mata bane na sha'awa a'a sun manzo Allah da mata saboda tausayi ne irin na manzo Allah saboda rauni irin na mata ne manzo Allah ke son mata wa ibu da turare na ku sai ce waju ila qurrata ayni fi salati an sanya sanyi idanu na a cikin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ali karramallahu wajhahu imam ali Allah karrama fiskan sai yake cewa abiyadu mushrabun bi humratin manzon Allah fari ne amma farin manzon Allah yana hada da jaja jaja an dan sha wannan farin da jaja jaja wa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim azhar launi manzon Allah mabayyin launi ne وفي رواية البخاري من حديث أنس ليس بأبيض أمحك من زن الله با فري بني فري فو kamar da daga mutum ya yi maka fari fau kamar da nan musalta mana mutanen Germany wa an Anas Anas bin Malik yake cewa wato kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance abiyada fari ne amma bayaduhu ila sumrati karin manzo Allah ta karkata zuwa ga fatsi fatsi kaɗan sallallahu alaihi wa sallama قال البيهقي يقال إن المشرب منه بأمرة وإلى السمرة ما دها للشمس والريح أي كالوجه والأنئك يتي واتو إن المشرب منه بأمرة abin da wato aka sanya manzo Allah sallam ya zama farinsa ya cuɗanya da wani jaje jaja wa ila sumrati da kuma fatsi fatsi to wannan fari da ya haɗu da wato al'umratun nan wasumratun nan shine sai bayar da azharar launi kenan sallallahu alaihi wasallama wal unqi wa ma ta siyabi fa huwa kal azhar al abyad manzo Allah al azhar al abyad wato mafi bayyana ne mafi haske sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama imamu yake ce bari ce mana cewa wa amma fi burihihi wa arakihi wa fadalatihi amma fi burihihi kanshi wato na jikin ma'aiki alaihi salatu wassalam wa arakihi da gumin manzan Allah wa fadalatihi da fadalat wato bukata irin na manzan Allah na fitsari da ba haya sallallahu alaihi wasallam faqad kanat ar-rihu at-tayyibatu sifatuhu ai iska ma wato kanshi ne daɗi ma sifan manzan Allah ne كذلك في الملبوس والطيب فائه يجالس أقواما والأصوات ترفع واقع شوية فدا من السنة بركم بدانا والمرابي كذلك في الملبوس هكا قلوب تفات من زن الله صلى الله عليه وسلم وطيب فائه كيسنا تجد كتكين من زن الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا من زن الله ناكنشي فوبي شافة راريبا قال أنس يتي ما شممت ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا أنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وإن حديثا غدا بي تغوا يعني أقول أنس حديث da ya gabata ne sifanta mana hannun manzon Allah ya kawo mana hadisin da yake cewa ma masastu dibajan wala hariran iya alyamin min kaffi rasulullah ban taba shafan alharir ko karen miski mai laushi kamar tafin hannun manzon Allah ba to ɗayan tagwayen wannan hadisi shine gashi nan wannan hadisin ma shamin turihan ولا مسكا ولا أنبرا قط أطيب من من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بن تبا شاقان wani almis ko wani turaren ambar wanda ya kai ƙanshin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa an anas qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza marra fi tariqin min turuqil madinati idan manzan Allah ya bi hanya daga cikin hanyoyin cikin garin Madina wujida min qura'ihatu tibi duk wanda ya zo bi wannan hanyar zai samu kanshin manzon Allah a wannan hanyar sallallahu alaihi wa sallama wa qalu sai su ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min hadha tariq ai manzon Allah ya bi ta wannan hanya duk wanda ya zo zai ce manzon Allah ya bi ta wannan hanya saboda ya ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa na Aisha radiyallahu anha na na Aisha Allah kara mata yadda take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجعل manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi mutane kyawun fiska kamar yadda karatunmu na farko ya mana describing fiskan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kamanta mana fiskan manzan Allah ghaira murtafi ilwajinatain manzan Allah kuma sa'an nan mudiril wajhi ne mustadiril wajhi kawra akal qamari wasi aljabini salta aljabini kassan lihiyati azajjal hawajidi asnal irnini mudawwarul wajhi sallallahu alaihi wasallama mufarrijal asnani to wannan sifan in ba manzan Allah ba duniya ba wata fuska ne irin wannan sifan in ba manzan Allah ba in ka dauke wannan sai ka ce sai na faɗi mata zahara bid'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tsokan manzan Allah wanda na na Aisha take cewa ban taba ganin ma ra'aytu shabihatan bi rasulillahi fi mashiha wa qu'udiha ka faɗi mata binti muhammadin ban taba ganin me kama da manzan Allah cikin zama da tashi tamkar wato na na faɗi mata zahara ba ta fi kowa kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah shine ahsanin nasi wajahan wa anwarahum launan annabi ya fi su hasken launi azharar launi kenan lam yasif wasifun qattun ba wani mai sifanta manzan Allah da ya sifanta maka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama illa shabbaha wajhahu bil qamari lailatal badri fate sai ya sifanta maka fiskan manzan Allah da wata daren goma sha hudu wa kana arquhu fi jabinihi wato fi wajihi zufan manzan Allah fiskansa mislul lu'lu'i kamar lu'lu'u ne shine shehu yake faɗa mana ana yake ce mana mene wa kal lu'lu'il maknuni wal misku arquhu fa mithla rasulullahi lam yahda majma'u wato kamar lu'lu'u ne wato zufan manzan Allah in zufan ma'aiki alayhi salam yanda yake lu'lu'un nan al misku lu'lu wato zufan manzan Allah kamar lu'lu'u ne in ya fito ya haɗu da hasken nan na fiskan manzan Allah sai kaga fiskan manzan Allah ya ƙara fitowa ya zama azharar launi sallallahu alaihi wa sallama hatyabu min al-misk al-asfari rawahu abu na'im wa an anas qala dakala alaina rasulullah anas malik yace wata rana manzan Allah ya zo gurin mu fa qala indana manzan Allah sai baccin kailula a gurin mu fa araka har ma ake yi zifa fa ja'at ummi sai mahaifiyana ta zo mahaifiyar anas dan maliki kenan ummi sulaimin kar wani ya ce a'a wata ta zo jikin ma'aiki alaihi salatu wasalam wanda wannan hadisin na daga cikin hadisan da wannan bajabberin yayi farfaganda da su gurin shiga cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salmata ma'aikiyar Anas dan Maliki sai ce waja'at ummi bi qaruratin ma'aikiya na ta zo da kwalba faja'alat taslutul arda fiha tana tatsan zufan ma'aiki a cikin wannan kwalban fastai kaza sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah farka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farkawa fa qala ya ummi sulaimin ma hadhihi allati tasna'ina ya ummi sulaimin ne wannan abu me kike da shi fa qalat hadha arquka naj'aluhu fi ibina wa huwa ayamu ibi ya rasulullah wannan zufan ka ne ya rasulullahi muna sanya shi ne a cikin turare sai zama ya fi turare kanshi ya rasulullah صلى الله عليه وسلم قال قادئية كانت محرما له من قبل الرداء ita ummu sulaimin din nan muharramar manzon Allah ce ta janibin shayarwa ai dama akwai almuharram akwai wanda yakan haramtu maka ta hanyar haihuwa ya zama muharraminka akwai muharrami ta hanyar surkunta akwai kuma almuharram birrada'i muharrami ta hanyar shayarwa to ummu sulaimin ta haramtu ne manzon Allah ta janibin shayarwa ta zama muharraman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ta ɗauki kwalba ta ta zuban manzan Allah wannan ba abu ne da za a zo a zo a laɗe da wannan hadisin da wani manufa ba na ji wani hadisi a satin da imamu jinebi ya fassara wannan hadisin na sha mamaki wanda yana daga cikin hadisin da shi ma wannan bajabberin ya yi propaganda da shi gurin taɓa ma'aiki alaihi salatu wassalam wata mata da ta zo gurin ma'aiki yana zaune a cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallama tana da bukata irin na magana da ma'aiki manzon Allah ya tashi masa habban nasa ya je can gefe cikin garin Madina suka nemi wani hanya manzon Allah ce ta zaba a ina take so su je su zauna su yi magana take a hanya kaza da kaza ya Rasulullah manzon Allah ce ki je wannan hanyar ki jira ni ina zuwa kuma an ce ma tana da tabin hankali wannan hadisin yana masala maka girma ne irin na manzon Allah da kuma tawadu'un manzon Allah ga ta mace ne ga ta kuma tana da tabin hankali kuma ta samu manzon Allah a cikin jimagimansa abban nan nasa sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah har ya bata zabi yace ta zaba a ina take so a je ayi magana tace a guri kaza manzon Allah ki je ina zuwa ko manzon Allah je ya same ta sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa an jabir bin sumrata yake cewa annahu sallallahu alaihi wasallama masaha qaddahu jabir bin sumrata yace manzon Allah ya shafi kumatinsa qala fa wajadtu li yadihi bardan warihan sai na ji hannun manzan Allah akwai wani sanyi amma sanyin ba mai cutarwa ba warihan ga kuma kanshi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka annama akrajaha min junati atari zaka dauka hannun ma'aiki a lokacin ya fito da ita ne daga cikin aljihun ko daga cikin jakan mai sai da turare قال غيره مسها بطيب أم لم يمسها يسافر المسافحة فيزل يومه يجد ريحها وإذا يده على رأس السبي فيؤرب من بين السبيان بريحها wani yake cewa masaha bi tibin am lam ya masaha ko manzon Allah ya sa turare a hannunsa ko manzon Allah bai sa turare a hannunsa ba sallallahu alaihi wasallama yusafihu almusafiha in manzon Allah yayi musafaha da abokin musafahansa fa yazallu yawmahu yajidu rihaha mutum zai ini yana jin wannan kanshin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama wa yada'u yadahu ma'aki yana daura hannunsa على رأس السبي أكن يارو قرني فيعرف من بين السبيان بريحها sai a gane wannan yaron a tsakanin yara saboda kanshin tashin hannun manzan Allah da ya daura akan wannan yaron sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa qad warada mimma azahu al-qadi iyad lil akbariyin hakika ya zo mana daga cikin labarin da imam al-qadi iyad ya bada labarin wa malaman hadisi ومن ألف في الشمائل الكريمة لكم أقول لك ألف في شمائل الكريمة لمن زال الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض إما زن الله يسوي بيا بكاتا إيرين نبا هيا نبا ينجدا إن شقت الأرض كسا بودا بكيتكي صلى الله عليه وسلم وابتعلت بولعه وقائده كسا تنا حقي واتو فتار ما أيكينه da kuma ba hayan ma'aiki alaihi salatu wassalam shine nake karanta mana karatu mu na sati guda da yake wucewa akan cewa nana Aisha ta taba bibiyan ma'aiki alaihi salam tana so ta ga yaya yake biyan bukata irin na dan adam har ta kai ga wata ran sun yi gogayyan kafa da a bayan gida manzo Allah na fitowa tana kokarin shiga da ma'aiki ya shiga bayan gida ta dauko buta ta ajiye ko da ba ta jin komai tana jiran ma'aiki fito ita ma ta shiga tana so ta ga irin jinsin nau'in yanda ma'aiki ke biyan bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama to manzon Allah na zuwa kawai in shaqqatul ardu kasa takan tsage ne wabta al bawhu wa ghayatuhu sai ta haɗe wato bayan ma'aiki sallallahu alaihi sallama da kuma bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama wa fahatin jilka ra'ihatin tayyibatin ma'aiki na durkusawa zai fara biyan bukata wani kanshi ne yake fitowa daga jikin ma'aiki sabani mu muna fitsari muna jin zarni muna kashi muna rufe hancin mu amma shi manzon Allah in yana biyan bukata irin na dan adam kan shi ne yake tasowa kasa kuma tana haɗewa shi ne na ce muku malaman sufaye da ma'arifa sun ce wannan biyan bukatar manzon Allah shi ake ɗauka a kai wa shuhada'u wa shuhada'u inda rabbihim yurzaquna nan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna nan to wannan shi ake kai musu sallallahu alaihi wasallama saboda duk abin da ya fita daga jikin manzon Allah ba najasa bane yawun manzan Allah hawayen manzan Allah fitsarin manzan Allah bayan gidan manzan Allah duk ba najasa bane sallallahu alaihi wasallam to sai ina da ka kamanta kanka da manzan Allah kana najasa kazami da kai sallallahu alaihi wasallam وعن ابن عباس رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لباد قريش وترى سيدنا رسول الله ياي او سيباد جنو وان يارو to shikenan falan ma faraga min hijamati lokacin da ya gama kawan nasa aka gaddama ya ɗauki wannan ginin فذهب به من وراء الحائل فزاد باين شنجي فنظر يمينا وشمالا يدوب هبو داما فلن يرى أحدا بيغا كوا با فحسا دمه كما سيكون قد جنزا شي وانا يارو كينا فحسا دمه حتى فرد حتى لوكتين دي قاري ثم أقلب ثم أقبل فنظر في وجهه sai manzo Allah sai kalli fiskan yaron nan lokacin da yaron ya dawo fa qala wai haka ma sana'ata biddami manzo Allah ce wai haka kai me kai da wannan jini ne ma sana ta fidda ne qala qultu dayyabtuhu min wara'il haidi sai ne to manzon Allah a ya rasulullahi na je na zubar da jinin nan ne a dan bayan wani garu a bayan shinge fa qala aina gayyabtahu a ina ka zubar manzon Allah ya ce masa aina ka zubar qultu ya rasulullahi nafistu ala damika ya rasulullahi nayi kishi ina ganin tsadan jinin ka ya rasulullah an ulhikahu fil ardi an zubar da wannan jinin a ƙasa rasulullahi saboda haka fa huwa fi batni ya rasulullahi gaskiyar magana wannan jinin nan yana cikina shanye shi ne ya rasulullah fa kale shi manzo Allah ya ce izhab ka tafi manzo Allah ya tambaye shi ba don komai bane sai ana sa fitar mana da wani karatu ne manzo Allah ba yana tuhumar sa bane jini ba haramun bane a musulunci waddawa jini haramun ne a musulunci ko amma kaga jinin manzo Allah ba haramun bane faqad aharasta nafsaka minan nari kaji abin da ma ke ce masa tukushinka ka tsara kanka daga utan jahannama wuta ba za ta shafi jikin da jinin manzan Allah akwai shi a cikin wannan jikin ba walamma juriha annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi rauni wa manzan Allah ana yaki har ya kasance wato hulan kwano na karfe da yake kan ma'aiki hakwaran hulan ya kafe a goshin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Sa'id al-Khudri baban Sa'id al-Khudri shine yazo ya sa haƙorinsa a goshin manzan Allah ya bambara wannan hulan kwano ne ke goshin manzan Allah din da ya gama kuma ya tsotsi wannan jinin goshin manzan Allah din masa jurhahu malik walid abi sa'id al-khudri malik baban abi sa'id al-khudri ya tsotsi wannan jinin goshin manzan Allah hatta an kahu har gurin yayi babu jini a wannan gurin wala abiya da yana gama shan jinin manzan Allah duk wanda ga fiskan sa kawai sai ga yayi fari yayi haske saboda tsotsi jinin manzan Allah fa qala muddahu sai manzan Allah ya ce wa malik baban sa'id al-khudri ka tofar da wannan jinin fa qala la wallahi la amujjuhu abadan ya rasulullah yace manzo Allah ba zan iya zubar da wannan jinin ba ga umarni ga ladabi ba zai zubar da jinin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam thumma zaragahu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yanzura ila wajhi ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha manzo Allah yace duk mai so ya ga dan aljanna to ya kalli fiskan maliku shi dan aljanna ne saboda ya sha jinin manzo Allah fasta sha da hushi kenan kawai sai shahada ya sha jinin manzo Allah shikenan ya dauki rabarsa sallallahu alaihi wasallam وعن عبد الله بن زبير أروي حديث يقول عبد الله بن زبير رضي الله عنه قال انتدم رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzan Allah ya yi kaho wannan kuma da kansa ne Abdullahi bin Zubair yake kawo wannan riwaya yace da manzan Allah ya yi kaho fa a dani dama manzan Allah sai ya bani jini fa qala izhab taghayyuhu yace ka je ka zubar da wannan jinin ka je ka boye shi fa zahabtu fi yarituhu fa ataytuhu sallallahu alaihi wasallama yace sai na je na lade na shanye wannan jinin sai na zo gurin manzan Allah fa qala ma sana'ata qultu ghayyabtuhu yace me kai da jinin nan sai ya rasulullah na je na zubar da wannan jinin ne na fakar da shi fa kana sai manzo Allah ce la Allah ka shirita wa la ka sha ne ko kuntu shiribtu ne sai manzo Allah sha ne fa qala wailul laka minan nas wa wailul lin nas minka kai kan mutane sun shiga uku da kai kai ma ka shiga uku da mutane wa fi riwayatin ziyadatan a wani riwaya ma an samu kari manzo Allah ya ce wala tamussukan naru wuta ba zai shafi fatan ka ba har abada in ji manzo Allah ya faɗa masa to alhamdulillah alamun lokaci yayi da mu dakata nan gurin duk da cewa mun kusa mu karasa wannan al-maqsid tsani na wato al-fasl tsani na wannan karatu da muka dauko shi mun kusa mu shiga al-fasl tsani a cikin sa da mu dakata nan alƙawarin gobe insha Allah azza jalla da mu zo mu daura daga inda muka tsaya فصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين